بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوك أنا متشاشي دقوة هدوء shekara ta 1432 hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga maka zuwa madina wanda shi ne dace da 21 ga watan uku shekara ta 2011 a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka na suratun nisa'i yau muna darasi na tara insha Allah a cikin wannan sura mai albarka idan ba ku manta ba a satin da ya wuce cikin karatun da muka yi ina jin wata aya ta nawa ne ta ashirin ashirin da hudu ko da biyar ashirin da hudu aya ta ashirin da hudu daidai yau insha Allah ta'ala za mu tashi akan aya ta 25 fadin Allah madaukin sarki wa mallam yastati minkum tawlan an yanki hal muhsanati famimma malakat aymanukum na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب نعم ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم الله يشهد ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات wanda bai samu yalwa ba da wadata na yin aure ya auri mace wato katangantacciyar mace 'ya kalmar taulan a larabci ana nufin fadlan wa sa'a wa mallam ya sata minkum taulan ai wa mallam ya sata minkum fadlan wa sa'a an yanki hal musanat an yanki hal hara'ir ba wanda bai samu iko da hali da yalwar arziki dan aure sai da arziki da wadata wanda bai samu wannan iko na auren 'ya'ya ba kuma mu'minai المحصنات المؤمنات الحرائر المؤمنات كنا يا يا باباي با مؤمني فمما ملكت ايمانكم ان باب كudin auren ƴaƴa mu'minai to famimma malakat aymanukum ku aura daga cikin abin da damar ku ta mallaka mana bayi kenan min fatayatikumul mu'minat ku aura daga cikin bayinku mu'minai in babu kudin auren ya mumina to a tsallaka a yi ƙasa a stepping down a ɗauki baiwa mumina kula da tsarin da ƙur'ani ya kawo na farko ka aurewa ya mumina ko ya mumina ba ya kafira ba ka auri ya mumina amma idan babu hali babu iko sai ka auri baiwa ita ma mumina shine min fatayatikumul mu'minat daga cikin bayan ku muminai tunda kudin sadakin ya watakila da tsada da wahalhalun aure da tsada to shikenan faltatazawwajil amatil mu'mina sai ka auri baiwa mumina akwai aura akwai kuma mallaka ko su bayi din akwai baiwaka da ke take ka wannan dukiya ce gare ka akwai kuma wanda za ka aura to wannan ayar kamar tana nuna mana bayani akan hukuncin auren baiwa da kuma auren ya sai ku riƙe mu wannan gabar ko da zan manta sai ku tunatar da ni don mu tattauna mai hukuncin kai ɗa ka je ka auri baiwa ya halatta ba fa ka mallaka ba a ka aura kabar kabar kabar kabar ya ka je ka auro baiwa ka ajiye yaushe ya halatta kai min fatiyatikum almu'minat Allah ya halatta ai auri baiwa bi shart an takuna mu'mina ita baiwa da za a aura dole ne ta zamanto mu'mina shi yasa yace min fatiyatikum almu'minat shi yasa wata ayar yace wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والله أعلم بإيمانكم ألا شيف كواسن إيمانكم لا تتعرضوا للباطل في الإيمان وخذوا بالظاهر معنى ku mutane abin da aka dora muku shine ku lura da zahirin mutum abin da ke cikin zuciya Allahu a'lam naga kana sallah kana azumi kana zuwa gurin ibada gurin karatu ni a wurina musulmi ne kai kuma banga kana aikata barna ba sifofi na adalci da rashin fasikanci sun tabbata gare ka wannan shi zan yi aiki da shi abin da ke boye a cikin zuciya kuma fa wallahu a'lamu bi imanikum Allah shi bar ku kansa sanin imanin mutane wannan kenan ba'dukum min ba'd sashin ku yan uwa ne ga sashi ya kuma mu'minai ay ba'dukum ikhwatun li ba'd kullukum min nafsin wahida duk daga rai ɗaya kuke shine annabi adam ko shi kuma wa adam min turab annabi adam shi kuma daga ƙasa yake min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra adam din daga ƙasa yake ku kuma daga adam kuke Allah ya hada adam da hawa aka samu halitta na dan adam gaba daya kenan a wannan in ka duba duk dan adam juzur din su tushen su daya ne duka da musulmi da kafiri da bayahude da da banasare da dogo da baki da fari da gajere da waye duka duk daga adamu ne alayhi salatu wassalam da ka ku mu'minai ba'dukum min ba'd yan uwa ne da yan uwan juna ku riƙe uwanku yan uwan juna kada ku kyamaci auren bayi kuma muminai dan bayi ne muminai ku ce bara ku aura ba ku aura fanki hunna bi izini ahlihinna ku auri waɗannan bayi da izinin iyalansu mawalihinna kenan majibinta al'amuransu wa atuhunna ujurahunna kuma ku ba su ladansu sadakinsu kenan ba a aure sai da sadaki bil ma'ruf ta hanya sananniya ba tare da an yi an yi dakke ba ba tare da an yi matsalu ba matsalu shine auro a rike a kiya bayar ku ba su kayansu min ghairi matsalin wa dirar muhsanatin ghaira musafihat kuma ku samu katangantattu shine musanat killatattu katangatattu ghaira musafihat banda mazinata musafihat ana nufin mazinata ai zaniyat nan qur'ani yana ba mu shawara in mun zo yin auren mu samu musanatin ghaira musafihat ka samu killatacciyar mace katangantacciya ba wacce take mazinaciya ba wala muttakhidati akhdan ba wacce suke daukan daduro ba shine wala muttakhidati akhdan ba mai daduro ba macen da take da wani miji musamman ko kuma dan daduro musamman da ya keɓance kansa da ita ahbabun taznuna bihinna fi sirri ku riƙi masoya da za ku rinka zina da su a sirrance wannan haramun ne kar ku yi aure mata masu wannan kuma mata kar ku aure maza masu wannan an gane ku yawwa kalmar zatu akhdan a larabci ana nufin mace mazanaciya amma wacce ba ta zina sai da mutum ɗaya ba shi ne dadiro ba ko ba kuma ne yawwa to kada wai ku ce wai a ai wannan ai wannan ai ba laifi mutum ɗaya ne yake barna da ita inda mutum ɗaya ne yake zina da ita bari ka je ka aura a wala muttaqidati aqdan kada ku auri mata masu masu wannan masu dadiro din fa idza uhsinna idan matan suka suka zamanto katangantattu sun killace kawukansu a kira'ar hamza da kisa'i da abubakar sun karanta bi fathil alifi maimakon fa'iza usinna fa'iza ahsinna kenan an gane ko ahsanna bai zai zama ahsinna ba sai zai zama ahsanna fa'iza ahsanna idan suka tsare farjojinsu kenan shine fa'iza hafizna furujahunna sun kiyaye farjojinsu ba sa yin wato zina abdullahi dan mas'ud ya ce abinda ake nufi fa'iza uhsinna ko ahsanna ai fa'iza aslamna in sun musulunta in da arna ne kada ku aura amma idan sun musulunta shine uhsinna ko ahsanna fa ina ta ne bi fahisha ko kuma ka ce fa'iza ahsanna idan su mata ɗin bayan sun yi aure don akwai wanda suka fassara ahsanna ko uhsinna in sun katangance kawukansu kuma daga baya a taina bi fahishatin suka aikata zina bayan ta killace kanta ta tsare kanta kuma sai ta zo tana aikata zina fa alaihinna nisfu ma alal muhsanati min al azab to za a yi mata rabin azabar da ake yi wa wato muhsanat katangantacciyar mace ya ba baiwa ba yanzu nan duk muna magana ne akan baiwa to idan baiwa din bayan ta yi aure kamar tana auren mai gidanta a matsayin baiwa take sai ta je ta yi zina me hukuncin idan mai aure ya zina to Allah ce fa alaihin na nisfu ma alal musanati min al'azab za a musu rabin abin da ake yi wa ɗa ko ɗiya kenan sai a musu ne ba kuka ce kun ce kisa ne ko kuka ce idan idan idan ya ya ba baiwa ba in ya ta yi zina ko fa alaihin na nisfu ma alal musanat ai ma alal hara'il al hara'ir al abkar idza zanaina za a ba su rabin ukubar da ake baiwa wadda ake baiwa ya in ta yi zina min al'azabi na daga haddi kenan to yanzu a nan na tambaye ku idan ya mai aure ta yi zina ko ɗa mai aure ya yi zina me ya hukunci shi eh jefewa ko to shi kuma bawa an ce za a yi masa rabin abin da ake wada sai a masa mai me rabin jifan kaji wani ya ce a sumar da shi idan bawa ya yi zina abinda shari'a ta ce shi ne za a yi masa bulala 50 na jalda za a ɓoye shi ko ba za a ɓoye shi ba ko za a kore shi daga gari ko ba za a kore shi gari ba kun san in ɗaya zina ai ana yi masa bulala ko bulala ɗari sannan a kore shi daga garin sai ya shekara to shi bawa za a yi masa ko ba za a yi masa ba akwai kaulani na maganganun malamai idan za a ainihin killace shi din ko a kore shi din a gari to ya za a yi idan an ɗauka mu ɗauki ra'ayin waɗanda suka ce eh shi ma za a kore shi a gari to ya rabin kora a gari yake ban ji ba daga ce wata shida kaji sun hada baki haka ne tunda wancan shekara ake masa ko tunda an masa bulala hamsin sai a yi masa wata shida ko ba haka bane ba an ruwaito daga abdullahi ibn abbas daga abuwan abdullahi ibn ayyash ibn abi rabi'a ya ce umar dan khattab ya umarce shi dangane da wasu bayi da suka yi zina ya ce aje a musu aje a musu bulali da haka dai abinda shari'a ta ajiye shine rabi ake musu tunda ba kisa sai a musu rabi kawai shine abinda shari'a ta ta ajiye to sai mu ce kuma shin akwai bambanci ne tsakanin bawa wanda ya aure da wanda bai aure ba al-mamluk man tazawwaja wa man lam yatazawwaj yanzu wancan bawa ne bai yi aure ba aka yi masa bulala nawa hamsin ko to shi kuma wannan bawa ne ya yi aure akwai bambanci in ka ce ɗari ana bin ka bashin dalili don shari'a cewa ta yi fa'alaihinna nisfu ma alal muhsanati min al'azab ko ba gaba ne za a yi musu rabi to akwai rabin kisa ban ji ba sai mai daular rai da rai shi ne kace rai da rai to an kashe shi ke na yi to mafi rinjayen malamai da yawa yawan malamai suka ce babu bambanci tsakanin haddin bawa mai aure da wanda bai da aure la farka bainahuma al-mutazawwij wa ghayr al-mutazawwij fa kilahuma 50 jalda babu bambanci da yawa yawan cikin malamai abin da suka faɗa kenan saboda in ka ce za ka raba kisa kashi biyu zai rabu to wasu malaman ma cewa suka yi babu haddi ma ga wanda ma bai yi aure ba wasu fa bawa in bai yi aure ba ya zina to babu to wancan haddin da aka ce a yi rabi a yi musu hamsin fa masu aure ne ake musa musa haka suka ce suka ce me aka ce me dalilin ku ce ma ku ce ma ku ce ma wai wanda bai aure ba ba za a yi masa haddi ba suka ce ga aya Allah ya fada fa idza usinna ko me fa idza usinna idan sun yi aure sun katangance kansu fa in ataina bi fahishatin sai suka zo da alfasha zina فعليهن النصف ما على المحصنات من العذاب za a musu rabin uquba ne ayar ma ta yi magana ne a yi haddi wa bawa mai aure ne ba wai mara aure ba da aka nisfu ma ala musanati min al'azab wannan 50 jalla din ta shafi mai aure ne wanda bai da aure ma ba za a yi masa ba wannan shine ra'ayin Abdullahi dan Abbas da Imam Tawus Allah ya musu rahama ina fata na fahimta to sai dai wasu malaman sun fassara al-ihsan din nan wannan usulla din nan kai afwan ana nufin musulunci ne ana nufin musulunci ne ba ana nufin aure bane yawa falaysa al-muradu minhu at-tazwij kenan ballantana a ce yin auren shine sharadin yi musu wato haddi to wannan kenan Allah ce zalika liman khashiya la'anata minkum an halatta muku yin aure ne ku auri bayi liman khashiya la'anata minkum ga wanda yake jin tsoron wato al'ana abin da ake nufi da al'ana shine zina wanda ya gaba shi da kudin auren ya kuma ga bayi to je aure baiwa liman khashiya la'anata bayi da kudin auren ya kuma yana jin tsoron zina to masha Allah ya je aure bayi wa an tasbiru Allah ya ce da za ku yi haƙuri kada ku auri bayin in dai bayi ne katangantattu killatattu ba khairul lakum ku yi haƙuri ku samu bayi killatattu shi yafi alheri me yasa ake maimaita wannan saboda da din yawanci in kaga baiwa mazinaciya ne shi yasa ma ina jin ko dai na Aisha ko wata daga cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam aka zo ana bada labarin wai wata ta yi zina cikin yaya tace subhanallah awa tazinil hurra yau daman ashe ya tana yin zina ai mu mu san cewa ya tana zina ba ai baiwa ita ce mai zinaciya to a da din zina in kaga ana zina to mata bayi su suke zina ba yaya ba to mata bayi su suke zina munan kaga muna ta iho kar ai zina kar ai zina aka zo man karshe ma ana aka jibge mana dan zinan ma gaba ɗaya ma karewa dai kenan subhanallah al'amura sun canja ku yi haƙuri ko aure za ku yi wa an tasbiru ku yi haƙuri kada ku auri mata mazinata ku bari ku samu katangantattun mata ko bayi ko yaya khairun lakum ko kuma ka ce ku yi haƙuri ku daure ku jure shi ya fi alkhairi a gare ku akan ku je ku auro matan da suke ba killatattu ba ko kuma akan ku je ku auro mata waɗanda suke bayi ne don kimar ya ba daidai yake da kimar baiwa ba wallahu ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne kuma mai jin kai ne Abu Hurairah ya rawaito hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam Imam al-Bukhari manzo Allah yana cewa idan zanat amatu ahadikum fatabayyana zinaha falyajlidha al-hadd ولا يسرب عليها ثم إن زنت فليجلدها ولا يسرب ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبيعها ولو بحبل من شعر idan ɗayan ku bai wasa ta yi zina ya bayyana cewa ta yi zina to ai mata bulala ai mata me bulala amma kada kyarace ta a zage ta a ce mutuncinta in ta ƙara yi ai mata in ta ƙara yi ai mata in ta daɗa yi annabi ya ce to aje a sayar da ita kurum ta zama barna ko da kudin da za a sayar da ita bai wuce kudin igiya ba ko da da igiya ne ku sayar da a ba ku igiya kuma da ita dan ba amfanin zamanta babu amfanin zamanta to kamar yadda muka faɗa wannan aya din dalili ne karara da yake nuna cewa bai halatta ga shi ɗa ya auri baiwa ba sai da sharaɗi guda biyu dan Allah ce wa mallam yastati minkum tawlan an yanki hal musanatil mu'minat famimma malakat aymanukum min fatayatikum al mu'minat sharadi na farko shine ya zamanto baka da sadakin da zaka auri ita yar ba kuɗi to bayi suna da arha ka je ka ɗebi baiwa in akwai a garin ku ka ji sharadin auren baiwa ko baka ji ba bai halatta wani a ce ya tara bayi a gidansa da sunan cewa ya aure su ba sai in ba shi da kudin da zai aure ya sai ka duba ka karanta ka gani in ba ka da kudi talaka ne kai ba halin auren me ya shi kenan sai ka je ka auro bai ba sharadi na biyu mutum tuzuru ne ko gauro ya zauna ya jira ya jira dan abin da zai auren abin ya gagara kuma yana jin tsoron zina shine khashiyatul ana jin tsoron zina in ka ji tsoron zina bismillah ka je ka auri baiwa saboda Allah ce zalika liman khashiyal anata minkum liman khashiyal anata minkum wannan maganganu da na faɗa sharuɗan auren wato baiwa guda biyun nan shine ra'ayin Jabir dan Abdullahi da Tawus da Amr bin Dinar kuma shine ra'ayin Imam Malik da Imam Shafi'i wasu malaman sun halatta wa shi din da ya auri ita baiwar ya halatta ya auri baiwa sai dai in akwai ya a hannunsa in akwai ya a hannunsa ba zai aure ta ba to amma bawa fa zai iya auren bawa yar wasa zai iya aura ko da ku misalin akwai ya din a hannunsa zai iya yiwa ai bawa ya aure ya ko ba zai yi ba bai in ta yadda ita yar za ta auri bawan shi kenan ga hadisin barira tana auren mijinta suna zaune sai aka yanta ta ana yanta ta sai ta zuce take cewa ita to a raba su fa ita za ta nemi miji ta yi aure kuma tana da aure shine manzo Allah ya kira ta yace barira mijinki me yasa ba za ki zauna da shi ba tace ya manzon Allah umarni kake bani ko shawara ku ji mace ce mai dabara sai annabi ya ce a a shawara ce ba umarni ba ta ce to gaskiya ba zan niya ba zan zauna a hannun bawa ba bawan Allah nan ya zagaya kasuwa ya zagaya ɗora hannu yana yana yana kuka yana barira barira barira barira ya buƙaci matarsa barira kuma ta samu freedom ta samu yanci ta zama ya ta ce ita ba za ta zauna a hannun bawa ba ta ce in kana so ka zama ɗa malu shahid a nan da annabi ya ba ta shawara ta koma wurinsa ashe ya nuna bawa zai iya auren me ya shi kenan kun fahimci wannan abu hanifa ya ce a idan shi bawan akwai ya a hannunsa to ba zai auro baiwa ba wannan dai matsaloli ne na fikihu na malamai Allah musu rahama to kuma idan kun lura an ce min fatayatikum almu'minat ko kenan ayar kuma duk tana nuna mana bai halatta mutum ya auri baiwa wacce take kafira ba bai halatta ya auri wacce take kafira ba dole ta zamanto mu'mina kamar yadda dai qur'ani yayi bayani Allah ganar da mu to sai Allah ya ce mai bayan wannan hukunci yuridullahu liyubayyana lakum wa yahdiyakum sunanal ladina min قبلكم ويتوب عليكم haka والله عليم حكيم yuridu Allah li yubayyana lakum wannan bayanai gaba daya Allah yana nufin ya bayyana muku ne an gane ko yawa manufansa shine ya bayyana muku shari'o'i ya dora ku akan hanya ta daidai yuridu Allah an yubayyana lakum yuwadda lakum shara'i dinikum wa masalih umurikum Allah ya bayyana muku shari'ar addini da maslaha ta al'amuran ku ya nuna muku abin da zai kusantar da ku gare shi wa yahdiyakum sunan alladhina min qablikum kuma Allah ya shiryar da ku shine yurshidakum ya dora ku akan wato shari'o'in waɗanda suka gabace ku ya nuna muku ya bayyana muku shari'o'in waɗanda suka gabace ku na haramcin auren iyaye da kuma 'ya'ya da 'yan uwa hatta da a cikin shari'o'in jama'a da suka gabace ku annabawan da suka gabace ku haramun ne a aure waɗannan wanda muka lissafa muku hurmat alaikum ummahatukum wa kaza wa kaza wa kaza wa kaza ba ku kadai aka haramta muku ba a'a fa innaha muharramatun ala man qablakum wanda suka gabace kuma haramun ne a gare su wa ya tuba alaikum kuma Allah yana so ya yafe muku ya muku afuwa ai wa ya tajawaza ankum ma asabtum ya yi muku afuwa dangane da abin da kuka aikata na laifi kafin ya muku bayanin shari'a din ya tashe ku daga sabon Allah ya dawo da ku kan yi masa da'a yuwaffiqakum littauba kuma ya ba ku dacewa da tuba wallahu alimun hakim lalle Allah shine masani bi masalik ibadihi fi amri dinihim Allah shi ya san maslaha ta bayi dangane da lamarin addinin su fi amri dinihim wa duniyahum shin lamarin addinin su da duniyar su gaba daya kuma Allah hakimun ne mai hikima fi ma dabbara min umurihim akan abin da yake tsara musu na al'amuran su wallahu yuridu an yatuba alaikum والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما haka يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا wallahu yuridu an yatuba alaikum ya ku bayi Allah yana so ne kuma yana nufin ya yafe muku in waqa'a minkum taksirun fi amri dinikum idan aka samu tawaya ko ragewa dangane da lamarin addinin ku Allah yana nufin ya yafe muku ne ka duba rahama ta ubangiji wa yuridu alladhina yattabi'una shahawat an tamilu waɗanda suke bin shahawa da soye-soyen zukatansu su nufin su su kautar da ku an tamilu anil haqqa su raba ku da hanyar gaskiya su kautar da ku daga gaskiya mailan azima wato karkacewa mai girman gaske bi itiyani kuma harrama alaikum ta hanyar su ziga ku su sa ku rokon aikata abinda aka haramta muku Allah yana son ku tuba ku dawo seti maƙiyanku da abokanan gabanku da mabiya shahawa a cikinku masu soye-soyen zukata abokinka ne makocinka ne dan uwanka ne yayanka ne babanka ne matukar zai hana ka bin hanyar Allah to yana so ya juyar da kai an tamilu mailan azima ku tashi daga wannan hanya ta kwarai da Allah yake kiran ku ku koma hanya ta bata Allah kiyaye to wai su waɗannan yuridu alladhina yattabi'una shahawat din wa yuridu alladhina yattabi'una shahawat su waye ne masu masu biye biyen shahawar su wasu malaman suka ce su ne yahudu da nasara kamar yadda imam suddi ya faɗa wasu kuma suka ce majusu ne kar ku bi yahudu da nasara yan kirista da yahudawa ya jama'a Allah ya ce yuridu ladina yattabi'una shahawati waɗanda suke bin shahawa da soye-soyen zukatansu su ne yahudu da nasara suna so ne an tamilu mailan azima su karkatar da ku karkatarwa mai girman gaske kuma Allah ya yi gaskiya duk ɗan kirista duk kafiri duk ba yahudi duk wani arne da ka sani burin sai rawa ka da addinin ka kai ya karkatar da kai daga hanyar salaha ya ɗora ka akan badala ya raba ka da imani ya ɗora ka akan kafirci to kar ku bi su qur'ani ya nuna muku kenan ku nisance su ai karewar mai bin sha'awa da son zuciya arne ko ba gaba ne to ga qur'ani a gaban kamala wannan bai ishe ka bai mai kake nema kuma wani arne ya zo ya ja ka kai a ina zaka bi arne kai da wani dalili zaka bi arne ballantana mubaya'a da wulaya ka ɗauki mubaya'ar ka gaba ɗaya karfin ka zaɓe shi da soyayya da ƙauna ka ce na tura ka kai arne kafiri maƙiyin Allah maƙiyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam maƙiyin addinin musulunci maƙiyin annabawa mara addini ka ce wai wannan wuce kai ne jagora na kai na gaba kuma ga abin da ƙur'ani yake gaya mana kun ga ko dai mu yi mu bi son zuciya da ra'ayi mu bi duniyanci da neman tarata ko kuma mu haƙura da abin da Allah ya gaya mana idan kuma ayoyin nan ba haka suke ba to sai malamai su zo su sake sabuwar fassara ko ba haka bane tun da zamanin siyasa ya zo ko ba haka bane sai su sake sabuwar fassara mu dai mu dai musulmi ka ji kalmata mu musulmi mu kam Allah ya ce mana kar mu bar ne kuma kar mu kaunaci arne ballantana ma mu mu mu ce ko arne ya fi musulmi wannan kalmar fa ridda ce ridda ce karara babu wani tawili a cikinta matukar ka ce musulmi ba shi ba ne arne ya fi musulmi to shikenan ka nuna abinda annabi muhammadu ya zo da shi gaba daya bai da amfani na wancan yafi saboda shi musulmin ha wai shi musulmin kaso musulmi ne saboda kawai gangan jikinsa saboda sunansa saboda garinsa saboda mai kaso shi imani wancan kuma wanda ka ɗora shi akan shi musulmi yana da wannan imanin to shi saboda mai kaso shi a ka yi bayani dai saboda mai kaso shi saboda imani ta bayi da shi to mabiya Allah ya kawo muku lokacin da za ku gane gaskiya duk jagora da yake jan mutane shi sa wato babu aƙida da tafi daɗi yin aƙida ahlus sunna aqidar ahlus sunna kaji ba malami kake ba ko ko sayyidina abubakar kaji dai in in kure ma amma ka ta mahaukata gaba ɗaya in dare maka a bango kurewa kenan ko iyakacin mutum da za a ce bayan annabi ba abubakar ba to ko abubakar ne ya zo da abu na san ra'ayi da san zuciya watsan masa ake ba mai shi ballantana ma Allah ya kiyaye shi ba zai kawo to ballantana wani karan kaɗa miya kurum da ya ɗaura rawani ya rike dogon carbi ko ya rike kaza Ku- ku fahimta kada mutum ya zo yana bautan mutum bai sani ba wallahi Allah ya tsine wa yahudu da nasara ne saboda suna biyayya ga malamansu ba sa saba musu ko ba ka bane ba suna halatta musu haram su haramta musu halal haka tamimu dari ya gama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai mu ba mu ba da Allah ce ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam sai ce a mu ai ba bauta muke musu ba sai annabi ya ce a ba sa halatta muku haram yace suna yi ba sa haramta muku halal yace suna yi annabi ya ce fatilka ibadatu ai wannan shine bautar kurum da mutum ya tashe ka a tsarin Allah ya dora ka a tsarin sa shi in ban da magidanci na mutanen mu dan girman Allah mutum ya kewa ya je ya karbo yan dalolinsa ya je ya karbo abubuwan da aka bashi kurum ya zo ya ci da addini ya ci da buguzin ya yi amfani da wannan damar ya ya karba abin da ya karba kurum ku da yake kuma biya ne saboda ku aqidar ku duk abin da malami ya faɗa kullum bin su kuke yi shi yasa za su zo su ga mu komai to wata rana wallahi tallahi sai ya yi muku abin da ya fi wannan ma ku fahimci wannan da kyau ku fahimci wannan da kyau a aqida ta ahlus sunna komai malantan mutum wallahi idan ya zo da wani san ra'ayi ajiye mashi kayan shi ake yi malam Allah ya saka maka da alkhairi akan abin da kai na na daidai amma wannan ba ma tare da kai wannan ita ce sunna kuma wannan shine ladabi shine girmamawa kun fahimci wannan to da haka muna fatan Allah sa mutane su gane su gane gaskiya mu kuma irin wannan abubuwan ma da suke bayyana ma wallahi mu alhamdulillah gidan dogo ne Allah yake mana ko ba komai ma samu fasinja da yawa wallahi da gaske to mutane da yawa duk sun tuba sun gane ko ba komai ka san wani lokacin in ba an tafka wata barnar ba wani baya ganewa ka san wani gaja ne in ba ya ga haukar iya iya ganin ta ba to da zai iya da zai iya fahimta ba ويريد الذين يتبعون الشهوات an tamilu mailan azima waɗanda suke son zuciya da bin shahawa yahudu da nasara ko majusawa idan ka zo babin zina in ka fassara ayar da magana akan zina to ana nufin azzinatu kenan mazinata suna so sa ku rinka zina su raba ku da hanyar Allah wasu malamai suka ce kai hum jami'u ahlul batil duk mabarnata gaba daya duk mabarnata gaba daya su ne allazina yattabi'una shahawat yuridu Allahu an yukhaffifa ankum Allah yana nufin ya sauƙaƙa muku ne yusakkila alaikum fi ahkami shar'a Allah ya sauƙaƙa muku hukunce hukuncen shari'a shine manufar Allah wa khuliqa al-insanu da'ifa mu Allah ya halicci dan adam yana da rauni kwarai da gaske musamman akan sha'anin mace wa khuliqa al-insanu da'ifa fi amrin nisa'i dan adam iya da rauni akan lamarin mace wato wanda baka wanda kake ganin yaya yaya yake inda ya haɗu da lamarin mace sai ka tausaya mashi mace ba ita take sa wanda baya wanka ya wanka ko ba gaba ne yawwa ku hakuri kun ga ina yawan shan ruwa saboda ni ina yawan magana ko kuma ciro kuke yi sai da caji ko yawa fi amrin nisa akan lamarin mace dan adam yana da rauni ita mace ita take sa wanda bai da kyauta ya kyauta ko ba ga wani ita take sa wanda bai iya magana ba ya kokari ya koyi magana ita take sa wanda baya zuwa wani wuri ya je za ta kai ka da ba ka zuwa amma wallahi za ta kai ka ita take sa marowaci ya zama mai kyauta da gola ne in an jefo maka tafkewa kake ba ka sakewa amma yanzu suna kayi rijista za ka yi harka dole ka bayar dole ka infaki ko ba komai ka bada na katin waya to dan adam Allah ya halice shi yana da rauni duk zafin ran mutum duk abin ɗansa in dai akan lamarin mace ne haka Allah ya halice mu maza sai dai kaɗan akwai wanda yake don ne a waje don ne a ciki ma yanda yake a waje nan neutral ne yanda ka gan shi na a waje to a gidan ma sai dai a yi haƙuri kawai wani kuma a waje masifa ne bala'i ne a waje amma in ya je gida fulawa ma ta fi shi laushi gyara shi ake iya gyara kuma dole ya amanna ba ku ji kisa shehu jaha ba shehu jaha a shek juwa kenan ga shi malami suna fawa kawa tsarifa ne ta ban dariya da shakatawan zuba babban malami ne akaramakallahu ne yana tara dubban mutane karatu shehu da har zaman sa dalibai sun tare tashin sa dalibai sun tare ga katin rawani a barazana babban malami baka isa ma ka je kanshi ba bin sa ma sai wani da wani saura sai dai a gano shi a nesa shehu ya karatu ya koma ya yi wa mutane kaza ya mutane kaza yana cewa ayi kaza duk abin da shehu ya bada umarni sai an yi sai je gida sai wata daga cikin matansa ya bata umarni ta yi kaza ta yi kaza sai ba ta yi ba sai ce "Hmm, amma za ku gane kuranku ya ce da Allah idan na fara darasi na fara karatu na ba ku izini ko mata na ku fita ku leƙa ku ga almajirai na ku ga irin yadda nake ba da umarni ku ga yadda nake magana ana saurara na yake gaya wata cikin matansa ta ce shi kenan shehu jaha bai ji daɗi ba ɗalibinsa ya zo cikin ɗalibansa irin yan aiki ɗin nan sai take cewa wai me malam yake muku yace wai aje a duba yana muku kaza yana muku kaza me yake muku kuke ganin girmansa kaga ita mace ce fa ku a waje kuna ganin agara makan lawo ne babba ne ita kuma ta ce wai me yake muke ganin babba ne kuke ganin girman shi ya ce malam din shek din shi kenan sai ya ce ai babban mutum ne ai babban malami ne ku ba ku sani ba ku ba matansa ba ne ce ku duba ku gani kenan shi da ya je karatu ya karatu ya karatu ta ga ta leƙa ta ga an rako shi mutane iya ganin ta shigo gida ne ta fansa aka abin nan sauransu sai ta ci kwalliya ta yi ado ita matar tasa yana shigowa shehu jihada da rawaninsa a rataye ta ce kafin ya karasu ta ce cire min rawanin ce a'a yau kuma haka za a yi to wannan fa ya gama karatun waje yanzu ya shigo na gida ko marasa aure ina muna ba ku wannan labarin ne ba ba dan ku tonawa masu aure asiri ba eh amma wani layi ne rijista ne kowa zai zo yi kai dai kai addu'a Allah taimake ka kurum yace a haka ba suka rubuta a littafi ina karanta muku ina muku bayani ne yawwa a yau kuma haka za a yi ta ce kwarai haka za a yi yau ja ya sa hannu ya cire rawar ta ce rataye shi a can ya rataye ta ce cire babban riga kafin fa ya ɗazu saurinta ce to yau kuma wani irin wasa ne wannan za a yi ma'ana za a yi wasa kenan shi kenan sai ya cire ta ce to ka zo min kana kana kana haka kana kada kai kana rawa kana kada kai kana rawa to ka san illar da ta yi mashi sai ta ce wa wannan ɗalibin ta ce idan kuka rako shi soro ya shigo to ka ɗan matso ka ɗan buɗe ƙofa ka leƙo ka ga bambancin mu matan shi da ku ɗaliban shi ya ɗan buɗe ƙofa yana ganin akara makallawo ya shiga gida yayi yayi yayi yayi yayi har dai dai ya karasa gurin karshen ta dai ta yi masa dai abinda mata suke wa mazan su ba sai ya yi bayani ba wanda ya damu ya je aure shikenan shikenan sai zo shi shehu jiha sai yake ce da ta abin mamaki wuce wai ku mata me yasa kuke wa maza ne haka me yasa ni da matsayina da girma na haka kuna kuna gani na haka sai su ce masa a ai ba wani abu bane abu ne guda daya ta ce yanda kake zuwa mana mu wajen mu yanda kake zuwa mun ni wajena ka je musu su almajiran naka a haka ka gani na gama ba da jawabi kuka kurciya ma jawabi ne mai fahimta shi zai fahimta kaga wannan yana nuna cewa ashe akwai bambanci ko ba ka bane ba to misali ne wannan kawai dan adam ba'if ne akan lamarin mace yana da rauni ga kissa hadisi na bukhari ingantacce sayyidina umar ya zo yana ya samu matan manzon Allah yana bude musu wuta yana ta fada yanzu ku manzan Allah za ku yi wa kaza lokacin da matan manzan Allah suka sashi a gaba wannan ta ce sai an sai mata kaza wannan ta ce sai an sai mata kaza sai an sai mata kaza sai an sai mata kaza annabi ya shiru ya ce ni na gade ni dai annabi ne da Allah ya turo ni in zo da qur'ani na yi bayani ba annabin kuɗi da dukiya ba ga mata na sun ce kaza kaza kaza sauran su ran sai baci sai na Umar ya zo annabi ya bashi labari ya ce kaji kaji abin da matan nan suka yi kai Umar ba ya ka tashi ka bude musu wuta ba mata mata ku yanzu manzon Allah za ku yi wa ya rufe yarsa tukunna hafsa ya bude mata wuta kamar zai daka ta ummu salama ta ce da shi kaga kai umar ce kai umar ta ce rufe bakinka ta ce yanzu nan gidanka kai ma gidanka ya fi karfinka kuma abin mamaki a ranar mata sai na umar ku ji dai zafi irin na umar kowane hadisi muka kawo kaji umar yana yawo da sandarsa kaji umar ya buge wannan kaji umar to wallahi matarsa a ranar sai da ta bata masa rai ta yi masa raga-raga ya fito shi da kansa yake ga manzo Allah ce ya manzo Allah ni ma yanzu wallahi matar ta yace da ya rasulullahi yace da muna makka mun fi karfin matan mu amma yanzu mun zo madina matan mu sun fi karfin mu sai manzo Allah ce ka gansu ga sunan ni ma yanzu abin da suka yi min kenan to wai bayan wannan kuma shine bude musu wuta shine ummu salama take cewa ka rufe mana baki koma gidanka ka je ka gama gyara gidanka tukunnan ka kammala da gidanka sai ka zo gidan wani to dan ana yana da rauni akan lamarin mace gaskiya in gaya muku gaskiya da yawa akwai waɗanda suke zarmiya shi yasa za ga wani sai in yi aure sai ya zama azzalimi yana yin aure sai kama zalunci to baya saboda zo'if ne wacce din ka ga namiji kakkarfa kato kaya guda da shi amma mata saga ta tsurut amma tsoron ta yake ji kamar mutuwa wallahi da yana yin abu wallahi za ta za ta ce wallahi baka isa ba kuma dole zo ya bata hakuri dole kai malam mata suna sha'anin su fa bari ne bari bari haka kada a shiga wannan to Allah ya ce kuna da rauni khuliqal insanu dha'ifa an halici dan adam dha'ifi yana da yana da rauni to Allah kara mana karfi eh Allah ba mu dacewa kuma to Allah rama mu je
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما bayan Allah ya gama wadancan kunce sai kuma ya dawo magana akan mu'amala ta kuɗi tsakaninmu da juna ya ku waɗanda kuka yi imani ku daina cin dukiyarku a tsakaninku ta hanyar barna wannan albatul din ana nufin alharam ku daina cin dukiya ta haram sashinku da sashinku ya daina cin kuɗi na haram hanyar riba caca kwace sata ha'inci yaudara zamba cikin aminci cin amana duk sayar da kaya na haram sayar da kayan maye sayar da kayan cutarwa ɗiban dukiyar mutane ba tare da haƙƙi ba rubda ciki akan kuɗin talakawa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili kada ku rinka cin dukiya a tsakanin ku ta hanyar haramu illa an takuna tijaratan an taradin minkum sai dai in kasuwanci ne za ku yi mala illa an takuna al amwalu tijara kudin da za ku ci sai dai in kuɗi ne na kasuwanci wannan istisna'i ne munqati'i ma'ana almutajara almashru'a kasuwancin da ya halatta shine wanda mutum zai je kasa kaya ya sayar ko ya wani business ko dai ya dauki wani abu ya sayar ya ci riba akai wannan an halatta amma haramun ne a ci dukiya ta hanyar riba sata ha'inci yaudara da sauransu amma in za ku iya kasuwanci ya halatta mana illa an takuna tijaratan ku yi kasuwanci shi ma din an taradin a samu yarjejeniya tsakanin masu sayi da sayarwa hadisi ya inganta bukhari da muslim manzo Allah na fara albayyi ani bil khiyari ma lam yatafarraqa masu saye da sayarwa guda biyu suna da zabi matukar ba su rabuwa ga ruwa na nan a gaba na ina sayarwa nawa ne ka zo zaka siya naira biyar mai sanyi fa naira goma a bani mai sanyi na ceto naira goma sai ka ɗauki naira goma ka bani na baka ka siya na siya ka ga an samu taradin ka yadda na yadda ni na yadda na sayar kai din kuma ka yadda ka siya to wannan kasuwanci ne an taradin ribar da na ci akan wannan fiya wata din ya halatta in ci amma sai muka zo muka yi kasuwanci ka siya ka ce gaskiya ban siya ba to ba zan zo in ce da kai dole ka siya ba kun fahimci wannan ko kuma kai din da ka zo za ka siya kaya ne a kashe sai na ce ba na sayarwa ba ne kai kuma ba za ka zo ka ɗauki kuɗi ka je min ka ce dole na siya me yasa za ka kasa in ba na sayarwa ba na siya dole to kaga bai zama an taradin ba dole kasuwanci ya zama an taradin da yarjejeniya ka siya na siya to shine albayyan bil khiyari ma lam yatafarraqa to at-tafarruq din kala biyu ne akwai at-tafarruq bil aqwal akwai at-tafarruq bil abdan malamai sun sabani me ake nufi da at-tafarruq bil aqwal ko bil abdan shi Abdullahi dan Umar yana cikin waɗanda suke ganin at-tafarruq din da annabi yake nufi anan rabuwa da gangan jiki kenan yanzu da zamu zo mu kulla kasuwanci anan da ni da kai mu kulla kasuwanci na wannan waya din ga tunan blackberry nawa zaka saya naira dubu hamsin kai ina sai ka ce mun akaram kallahu sha biyar na ce a zai ba to ashirin kai malam ashirin ka siya dai arba'in kawai sai na ce amma dai kawo kudin ma kawo kudin haka sai na sayar maka da na sayar maka ka bani kudi na karba ka karba to a nan gurin kasuwancin yana tabbata ne da abuwa guda biyu an tarabin yarda ɗaya kenan sannan kuma dole a samu tafarruk me tafarruk rabuwa to rabuwan nan mu rabu da magana ko mu rabu da gangan jiki shi abdullahi dan umar a ra'ayin shi in ka sai wannan yayin da ka sai wannan dubu ashirin a waje na kawai idan kana so kasuwanci ya kullu matakar ka riga ka bani kuɗi sai kai wuf ka tashi ka dan fita haka kana saya sai ka tashi ka dan fita ka je nan kaga tafarrakna bil abdan mun samu rabuwa da kai da me da gangan jiki tunda har ka bari na tashi na fita na je wani wuri baka ce a'a ba to kasuwanci ya kullu wannan shine at-tafarruq bil abdani akwai kuma at-tafarruq bil aqwal muna cikin magana dubu ashirin eh dubu ashirin to kawo shikenan sai ka dauki dubu ashirin sai ka bani ina ina ina gama karba sun ce da Allah malam Muhammad akwai kasa din nan na kaza a to kenan kaga na gama magana da kai na shiga magana da me da malam Muhammad to kaga an samu at-tafarruq bil aqwal kenan yanzu mun samu rabuwa dan na shigar da wani zance tsakanin kasuwanci na da kai to malamin tafarraka din annabi ce kowane guda ɗaya aka yi wannan kasuwanci ya riga ya kullu kun banci wannan to anan aya tana nuna mana mu ci dukiya a tsakanin mu ta hanyar kasuwanci wato malam yanzu da zan je in sayo wannan abar a Dubai in saro ta a naira dubu biyar sai na zo Kano nan na kasa ta nake sai da ita dubu tamanin na ci halak malak na ci riban naira dubu saba'in da biyar idan ababin kasuwanci ne halal ne mota ce na je na siyo ta a kwatano ko na siyo ta a ingila ko na siyo ta a thailand ko ina na siyo ta kwata-kwata har isowa najeriya ba ta tashi mun a dubu ɗari uku ba nawa ne muka zo kasuwanci na ce ba ni miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai da hamsin nawa ka rage haba alaji haba alaji ta yawa ba wani dogon karatu ba dogon turanci na sai motar nan naira miliyan ɗaya da ɗari biyar in ka sayar mun na sayar cin awa mala ba zai yi ba ka ƙara dai wani abu kuma alhalin ni fa a ɗari uku ta zo na jona ka ka jonu ka ƙara mun kuɗi miliyan ɗaya da dubu ɗari shida na maka ragin ɗari da hamsin ka cike kuɗi ka bani na ce halal gobe sai in koma in tafi thailand in je in daɗa saro kasa kaya wannan shine business shine kasuwanci kasuwanci sirri ne shi sa ba karamin kuskure bane wai dan kasuwa wai wani yazo zai sai kayan ka alaji zan sai wayan nan kawai ni yanzu tsakani da Allah ka gaya mun kai a hannunka a nawa take sai in ƙara ma abin da na ga dama awa malam awa da wani dalili da wani dalili ba wanda ya dora maka wannan a shari'a wai dan zaka sai da kaya wai sai ka gaya wa mutum nawa kai ya zo maka wai sai kara ma abin da ya ga dama kada Allah saka sai yi gaba tunda Allah ya hana mu cin riba ya hana mu sata sai ya halatta mana kasuwanci wataƙila kai tunda baka da wayo baka iya kasuwa ba shikenan sai ka je dan shi zama zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka suka ce ya rasulullahi ka taƙaita farashi mana wai ma'ana a samu price control kenan sai manzo Allah ce inna Allah huwa al-musa'ir Allah ke daga farashi shi ke saukewa ni ba zan daga farashi ban sauke da'un nasa yarzuqu ba'dhum ba'da annabi yace ku bar mutane Allah azurta sashin su da sashi tsakanin su kai ka je a buga ma ni ma in je in buga wani ba kike nan fa ko ba ka bare na je kasuwa ni na je kasuwa na sayo wannan wayar an buga min ita a dubu ɗari ko dubu saba'in ko ba haka wani kuma ni ma akwai wata harkar da nake watakila ina noma ko ina kiwo na zo yan dabba ta na kiwata ta duka duka abin da sani bujimi abin da kashe bai fi dubu talatin ba na kashe na kawo shi kasuwa aka taya na ce dubu ɗari biyu da hamsin haka zo aka yi ciniki na sayar dubu ɗari biyu da talatin ina laifi shi yana kai ka dama ka saya haka ya arziki yake juyawa ko ba kama ne wannan ya ciyo riba da yawa a wannan wurin yan kasuwa ko mu abin nan ba suna zuwa su riba da yawa a wani wuri ba su ma sai su je sayan siminti mai siminti ya buga musu su je sayan kofa mai kofa ya buga musu kowa haka ake haka ake yi sai dai annabi ya ajiye ka'ida da shawara da ya bayar inna Allah yuhibbu abdan samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza iqtada annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana son bawa mai sauki in zai sayi abu mai sauki in zai sayar ina fata ana fahimta yanzu kaga motar nan da na sayo ta naira dubu ɗari uku tsakani da Allah dan sayar da ita miliyan ɗaya da dubu ɗari shida kaga an ɗan tsananta to ba laifi annabi ya ce in sauƙaƙa to sai in duba ya ne ne sauƙaƙa wanda zan yi ne in sauƙaƙa kuma in fita kar ka zo kai sauƙin da zaka kwanci ki ko ba ku fahimta ba kai sauƙi kuma ka fita duk cinikin da zaka yi lalle sai ka fita to Allah yana son mai sauƙaƙawa in zai saya mai sauƙaƙawa in zai sayar ko mai sauƙaƙawa idan zai biya ko za a biya shi bashi to yana da kewan kasuwa su yi sauƙi kenan a nan gurin a babin kasuwanci babi ne a buɗe dangane da riba akwai maganar da ake faɗa wai duk mutumin da ya sai kaya naira ɗari biyu sai ya ninka kuɗin ya sai ɗari hudu ya ci riba wa ya faɗa ba wanda ya faɗi wannan ba wanda ya faɗi wannan ko ba ninki ba ko so dubu ka ninka halal ka ci sai dai muna maimaitawa ai sauƙi a sauƙaƙa wa al'umma kada a ƙuntata wa al'umma yanzu misali ku duba irin yadda wasu jami'an gwamnati suke satan kuɗin al'umma su saci kuɗi su saci kuɗi su saci kuɗi sai su je su kuma kuma wajen sayan mota sai ka ga wani ya ci riban naira miliyan guda a kan shi ya sato kuɗin gwamnati zai sayi mota motar nan a ka'ida ana sai da ita miliyan biyar shi sai ya je aka jogana masa ita miliyan shida da rabi daman ba kuɗinsa ba ne kaga kasuwanci ne shi dan kasuwan ya ci halal shi kuma zai gama hawa motar ta koke kuma ya ji Allah ya sa shi auda illa an takuna tijaratan an taradin minkum sai dai in kasuwanci ne na da za ku yi da yarjejeniya a tsakaninku wala taqtulu anfusakum Allah ya ce ku daina kashe kawo kanku kanku da kanku wala taqtulu nafsa allati harrama Allah illa bil haqq kada wani ya kashe rai wanda Allah ya haramta in ba da gaskiya ba inna Allah kana bikum rahima lalle Allah ya kasance mai jin kai ne da tausayi a gare ku ya ku bayin Allah gaba daya wannan aya din tana nuna mana cewa lalle mu ci dukiya a tsakanin mu da halal mu yi kasuwanci a tsakanin mu da halal kada mu cici juna kuma ya haramta mana cin dukiya ba ta hanyar daidai ba musamman ma'aikata gwamnati musamman ma'aikata gwamnati hadarin da kuke ciki ya na 'yan kasuwa don shi dan kasuwa da Allah Allah ya kama shi da yayi algushi ko yayi rashin gaskiya ko na makamancin wannan amma uwar dukiyar dai ta saci amma kai zuwa za ka yi da biro ka je ka kafa biro ka ɗebi kuɗin al'umma kwangila ne an bayar da ita naira dubu ɗari biyar sai a rubuta mata naira miliyan biyar dubu ɗari biyar sai a rubuta naira miliyan biyar kaga wannan cutar ta yawa da kuma ɗebe kuɗin ma gaba ɗaya da kuma duk aiki idan wani zai bayar in jami'i ne na gwamnati in dai zai ba da aiki duk aikin da zai bayar kuma akwai rabansa ciki kowace kwangila za a state ɗin yana da rabo a ciki da masu zama kuma su rabe ma kudin jihar gaba daya akan tebur suke kassama ta da kudin local government din gaba daya akan tebur ake kassamawa ciyamomin local government akwai su da yawa gafiyoyi da beraye su saci kudin al'umma su zo su yi abin da yake ba zai amfane su ba balantana ya amfani ita al'umma kuma satan nan an dade ana yin ta kafin ka yi wani yayi shi ma wancan wani yayi kuma ya tafi ciyaman na local government ka duba yadda ciyamomi wasu daga cikin suke ɗiban kuɗi wallahi akwai ciyaman ɗin da ya ɗebe kuɗi ya ɗebe kuɗi ya ɗiba kowa ya yadda ɓarawo ne akuyar gidansa ta yadda ɓarawo ne shi yara ƙanana a unguwa za ka suna cewa wani ɓarawo saboda sata amma wallahi malam yanzu ya dawo yana yawo akan a caɓa zai fito layin unguwarsu babu babur ba mota ko keke Allah bai bar matsawa kuma jama'ar da ya mulkan suna nan suna ganin sa in wani ya ga dama ce yalla bai wani rabu za dan fita ne zo dan rage ma hanya wallahi ma ya jefa shi a bayan jincen in ya ga dama ma je shiga gargada ya kifar da shi wallahi ka gan shi ya tsaya a bakin titi yana jiran babur kaga ciyaman din local government ya wuce ya wuce rigarsa ta baya a kode da faci hannun rigarsa a fashe ina kudin da kuka sata mutum ya zo ya rasa yadda zai akwai wanda ake ba da labari aski ma je bude aski shagon aski ya bude shagon ba ya gama yin abin da zai din kuma kudin an sata iya sata amma da yake kudin haram ne Allah ya ɗebe babu albarka a ciki to ai ma ya dan samu dama ma ya samu sana'a da ya ga abin za ta koke masa gaba ɗaya sai je dan samu wani tsohon shago ya masa fenti ya samu kilifa sai ya rike ya dauki yar kujerar sai ya ajiye yana yana wa mutane aski daman ya iya aski kafin ya ciya wannan to da Allah bai sheku wazi ba akwai wanda zai zo yana neman waɗanda suke zuwa gidansa suna maula zai zo yana neman rancen kwanan shinkafa kwano ɗaya biyu wallahi tallahi wannan magana nake gaya muku a najeriya a nan nan arewa ya faru suna nan bila adadin kuma ku je ku yi ba sata bane ku je ku sata waye ma yake jin daɗin yanzu a ƙasar waye yake jin daɗin waye yake in akwai wani mai jin daɗi ya faɗa kawai dai ana lallabawa ne wallahi ku daina ruduwa don kun ga mutum yana cikin wata fantamammiyar mota wallahi yana cike yana da masifafan hawan jini wallahi baya iya da yawa yawan su ba su iya bacci wallahi sai da kwayoyi kai yanzu talaka miskini kana kwanciya bacci zai dauke ka matsayaci shi ko gengedi baya iya yi saboda bai da nutsuwar da zai gengedi Allah baya iya bacci ina gaya muku bacci baya iya yi da daddare sai dai idan sa biyu tar Allah ya rike baccin sai ya sha kwaya kullum yana gurin likita ga dukiyar kuma Allah ya ajiye masu ina jin daɗi a cikin wannan ina jin daɗi yanzu wani fa da alamar wai wadatan matansa baya alaka da matan sai matan banza sai dai ya je ya kwanta da matan banza gidansa sai dai ya zo ya kwanta kawai to ina jin daɗi a ciki baya iya shiga jama'a bai isa ya fito sallar jam'i a cikin jama'a ba yana tsoro kar abin shi ko kuma bai saba ba zai zauna abokin hiransa kawai talabishin ɗinsa da remote control da ya dawo sai ya jefar da hular sai saki tumbinsa haka ya zauna yana kallo bai zai tashi da kallon nan ba sai karfe uku karfe uku ma sai matarsa ta ta fitine shi ya je kwanta ya ta birgima akan gado kamar masara kuma asubahi ta zo a kira ba zai fita sallah ba to me jin daɗi a ciki me jin daɗi ka gaya wallahi ka dube su ka gani duk waɗanda ake cewa suna da mulki ko sarauta suna ɗiban kuɗin mutane ka kalli fuskar ka ga akwai nurin imani a tattare da shi akwai alamar wani ni'ima da jin daɗi me a jikin shi babu in baki ne sai ganshi kamar zunubi ga kuɗin amma kuma ga baki kamar zunubi bai baya cikin nutsuwa ya saka riga ma a jujjuye ma bai sani ba ga ta mai tsada amma kuma ko ga mutum yana eh eh eh eh yawa eh eh kana masa magana ma bai san me kake gaya masa ba bai da nutsuwa wallahi a yanzu mala akwai mutanen da waya ba sa iya dauka waya saboda tsabar wadata da an tara abin duniya waya baya iya dauka saboda tsabar mulki waya bai dauka wayoyinsa wani ne yake da kwansu yana rikewa sai dai idan an bugo a ɗauka ranka daɗe wane ya bugo ok to to to to shikenan ba ya ɗaukan waya saboda bai da lokacin ta to me jin daɗin ai jin daɗi shine malam kana gidanka cikin iyalinka ka je masallaci kai sallah cikin yan uwanka musulmi a yi karatu a kaya a gaya maka addini ka gane addini ka ji annurin imani a zuciyar kai istighfari kai salatu annabi ka koma gida a yanka ma miyar kuka ka ka ɗebe ta ko ba su bane wallahi tallahi da dan namun ka na wake in ba naman abatu akwai wake a zuba maka wake ka gyara kurin ka kuskure bakin ka kai Allahumma anta rabbi ka kwanta karfe uku ka miƙe ka tashi ka fara ganawa ka ta sallah ka ta ibada asuban farko kana masallaci ai sallah da kai kana zuwa masallaci za ga hasken imani fuskan mutum za ga haske amma wani wallahi kana haduwa da shi da asuba yadda ka san mutuwa yayi ya tashi daga mutuwa Allah gyara mana alhaya kuma ta hana kisan kai ko manzo Allah ya faɗa cikin hadisi ingantacce Imam Shafi ya faɗa shi a cikin Musnad da Imam Muslim cewa man qatala nafsahu bi shay'in fi dunya uziba bihi yawm al-qiyamah wala taqtulu anfusakum kar ku kashe kawo kanku kar ka kashe wani kar kuma kashe kanka wanda ya kashe kansa za a tashe shi da abin da ya kashe ranar tashi alkiyama abin da ya kashe kansa da shi za a sa wannan abin yayi taimai azaba wuka ya sa wa kansa ya soke shikenan zai gani da wannan wukar kwaya ya sha ya kashe kansa da wannan race kansa yi da wannan an samu a garin na akwai wanda ya kashe kansa a kan bal an ci kulab din da ba nasa ba iyi an ci kulab din da ba nasa ba wani kuma an ba da yarin yadda yake nema shi ma duk a garin na aka yi kulab ne aka zo aka yi bal kulab din da ba tasa ba sai ta zo shi yana tsammanin nasa zai ci kurin saboda bakin ciki da bacin rai kurum ya je rataye kansa washe gari sai gawarsa a kan bol to ran tashin kyama za ka tashi da wannan igiyar a wuyanka wallahi ka ci azaba da igiya kuma ka tafi wuta wani kuma budurwarsa aka bayar shi bakin ciki wai shi daman ya mata alkawarin shi bai zai iya rayuwa ba banda ita to yayi gaba sai ta taho kenan ko shirme kawai ba gidaje ka kashe kanka ta je ta auri wani ta kwanta da shi ta ji daɗi ta manta da kai mace mace ma macen da za ta zo ta aure ka kun yi aure kun yi shekara da shekaru kun hayayyafa ka fadi ka mutu a rabe gadon ka ta ci gadon ta ta ɗebi na ayanka da nata gaba ɗaya kuma wani ya zo ya aure ta a gadon da kake kwanciya da ita wani ya je kwanta da ita billahi azim in ma mai dan maiko maiko ne kai ta yi dauke kwarinka a ɗakin ka da kake kwana ta auro wani ya zo yana kwana a ɗakin ta manta da kai ina ka rike kai abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah ya mana afuwa kan na tsawaita muku da yawa ko na'am wala taktu ban karanta fasara ayar bane wa man yaf'al zalika udwanan wa zulman ko eh ka karanta ta to to alarma ya ce a karsa to mu je sauri wa man yaf'al zalika udwanan wa zulman فسوف نصليه نارا وذلك ع... وذا... وكان ذلك وكان ذلك على الله يسيرا ذلك دو wanda aikata wannan abin da ya gabata na daga almuharramat abubuwan da aka haramta udwanan wa zulman ta hanyar ƙetare iyaka da zalunci al'udwan shine ƙetare iyaka wa zulman da zalunci zalunci kuma shine wadu shay'i fi ghairi mawdi'ihi ka sanya abu ba a bigiransa ba duk wanda ya wannan ta hanyar zalunci da ƙetare iyaka fa sawfa nuslihi nara da sannu za mu shigar da shi wutar jahannama Allah kiyaye wa kana zalika ala Allah yasira kuma wannan abu ne mai sauki ya jefa ka a cikin wuta in ji Allah sa ka a wuta a wajen Allah ba wahala umarni ne kawai zai bayar ya Allah kai mana afuwa Allah kada ka samu cikin wuta abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada na kuskure ko tuntuban harshe Allah muke roƙo ya mana afuwa da rangwame subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik saboda wani lokaci kuma tambayan suna da yawa za mu ɗan yi su da sauri-sauri ba tare da ɓata lokaci ba wannan bawan Allah ya ce ya halatta mutum ya addu'a a cikin sujada da hausa kamar ya ce Allah ya taimake shi ya bashi wani abu sauransu wasu malamai suna hanawa wasu kuma suna halatawa ga wanda bai iya larabci ba ya halatta yi da hausa wanda bai zai iya da larabci ba ya halatta yi da hausa don duka yaren Allah ne ya halitta kuma yana ji amma ka yi kokari ka koyi larabci sai ka rinka yi da larabcin ya fi wasu suna tsanantawa saboda duka sallah din gaba ɗaya larabci ne a ciki bai kamata a shigar da wani yare ba shi yasa suke cewa kada a yi da hausa to amma an ce bai zai yi da hausa ba kwata-kwata to wani bai iya larabcin ba kwata-kwata to sai akwai tsanantawa a cikin tsananta masa to kai kokari ka kiyaye addu'o'in da manzon Allah ma yake yi sai ka samu sauki kuma ka shigar da abubuwan da kake da bukata a cikin sujjada ko ruku'i ma wannan ce addu'a yake nema daga yan uwa musulmi saboda wani abu da ya tunkara don Allah a taimaka a taimaka masa da addu'a muna fatan Allah ya taimake ka biya maka bukatar ka mu ma Allah ya biya mana da Allah malam mutumin da ya auri mace kuma ya sake ta kuma ta auri wani malam to ɗansa zai iya auren yarta eh zai iya aura kamar yadda mun yi bayanai duk matan da aka kawo kamar yadda muka gaya muku ka'ida ce muka baku duk wanda kuka ji ba sa cikin waɗannan ya halatta waɗanda kuka ji ba sa nan ya halatta ba sa cikin waɗanda aka ambata suna da cikin waɗanda aka halatta alhamdulillah wani dan uwa ya yi rubutu mai kyau wannan abin da muka ce a rubuta ya rubuta ya bani wani kuma dan uwa ya taimaka ya buga a kwamfuta shine dan uwa mara rabi'u muhammad ibrahim tukuntawa rubutun da kai ya zo kuma mun karanta kuma dan uwan ya burge sosai wallahi ta yadda har ya shigo da wasu abubuwa ma ya ƙara wasu abubuwa da wasu littattafai ma da ya dudduba ya ƙara to wannan shine yake karfafa wa malamai karfin gwiwa kaga akwai masu himma da kokari suna bibiyan abubuwa to yayi kokari kwarai da gaske kuma ga takardar nan mun karbe ta za mu ci gaba da duba ta mu gyara ta insha Allah ta'ala da kuma dan uwa malam Muhammad M Najib Abdullahi M Najib da ya dauki nauyin bugawa to ga dai takardar nan ban gama gyara ta ba mun gani mun ga mutum da ya rubuto muna so kuma a dada rubutowa matan da aka haramta a shari'a a abin nan din su ko a wannan din su a aure su ya rubuta Allah ya saka mai da alkhairi idan wani ya dada rubutowa sai ya kawo ga malam Abdullahi Najib din nan ya zo ko eh sai gashi nan za a bashi zai taimaka ya buga in kuka kawo kamar mutum uku ko hudu sai mu hada gaba daya sai mu ga wanda ya samu rauni sai mu tashi shi na dan uwan shi wannan kenan wannan kuma yace wai kanwar kishiyar mahaifiyarsa ita take son sa da aure kai ma ka koma cikin bayanan da muka yi za ka iya aura ko ba za ka iya aura ba za ka iya aura wannan ya ce da Allah malam muna fatan alkhairi Allah ya saka da alkhairi to addu'a ce to wannan ce shi yana yawan yin kokwanto da yawan jin tsoro da kuma zancen zuci da kuma mafarkin aljani malam dan Allah ka taimaka mana da addu'a da roƙon Allah da yanda za mu yi to muna fatan Allah ya baka lafiya Allah kuma ya yi ma amma shawara in dai kana da wannan larura ka yawaita karatun Qur'ani yawaita karatun qur'ani nan shine zai magance ma matsalar da kai ciki mai kokonto da zancen zuci da wane ne da wane ne da aljanu kaga in dai matsalar aljani ne babban maganin aljani a jikin mutum karatun qur'ani ku daina matsuwa kuna wal da kanku in dai ka tumfari karatun alqur'ani kana yawan yi da askar wanda ake yi dare da rana to insha Allah za ka samu taimakon Allah da haka ka yawaita yin wannan da da addu'o'i ka samu hisnul muslim littafin hisnul muslim akwai addu'o'i da ake da safe da wanda ake da rana duka haddace ka zai taimaka ma shi wani ma'ala ya ce da Allah akar maka Allah na samu karin kuɗi ne a cikin account kimanin naira dubu ɗari hudu da casa'in don Allah wai ya samu karin kuɗi bai sanya suka zo ba ya ya kamata yi aba malam su su bankin ba su da hankali ne yana faruwa ana faruwa amma tsakani da Allah kar kai gaggawa haka kun ka aje kuɗi a banki a sama naira dubu ɗari hudu da casa'in ko baka san daga ina ba yaya kuɗi zai shiga account ba sani ba sai ka je ka tambayi ma'aikata bankin ka ce kuɗi a duba mu account ina abin da ya fita da abin da ya shigo ko idan an ce kuɗi ya shigo sai ka ce a duba ma daga ina kuɗi ya shigo sai su ma bayani da haka fatawar shine ka je bankin ka ce musu kuɗi ya shigo kar ka ce ma naka bane ka ce da Allah an dan turo maka wasu kuɗi ne kake so amma ka cikin daga ina aka turo wannan kuɗin ko ba haka bane sai su maka bayani idan ka je su bankin suka ce ma su ma ba su san daga inda aka kawo wannan kuɗin ba to sai ka zo zan baka fatawa kenan aljanu ne suka zuba kuɗin ko ba haka bane yawwa kada ka yi gaggawan cin wannan kuɗin kuma banki ba a musu wannan garajen za ka je ka cinye kuɗin wallahi ba shi za ka ci dan ba mamaki wani ne ya kuskure ya je zuba maka wani kuɗi wani ya zo a jiya aka samu account number da kuskure aka saka maka ya kamata ka yi taka tsantsan kada ka yi gaggawa ni shawara ta kenan wannan bawan Allah ce da Allah malam a taya ni da addu'a in daina mummunan ɗabi'a na zinace zinace yace nayi nayi wallahi malam ban daina ba amma ina fatan daga wannan addu'a da yan uwa za su taya ni da kuma shawara da malam zai bani insha Allah in zan samu shiriya har abada dan Allah malam a yi haƙuri ba abin ba abin da ya dame ni a rayuwana kamar kamar wannan musifa to wancan satin ma an rubuta takarda makamanciyar wannan din shi kuma ana jin abokin shi ne rubuta ko shi ne Allahu alam dan Allah malam ina tare da abokina a nan yau din nan amma dan Allah a yi masa nasiha na yi iya kokari na amma har yanzu abin ya gagara saboda yawan zinaci zinaci da yake yi malam da ya da ya yarda a oke malam da yardarsa na rubuto wannan wasiƙa dan Allah yan uwa a taya shi da addu'a Allah ya karɓi tubansa Allah ya sa ya daina in ya ce ya tuba ɗin sai ya koma bayan ya daina kuma duk da haka yana da aure fa don Allah ‘yan uwa mu taya shi addu'a don Allah ya sa ya yi tuban ƙarshe kuma malam a ba shi shawara abubuwan da zai yi na ibada ya kau da hankalinsa akan wannan bala'i mun gode. kun ji ko dan uwanku inda yake cikin halin musiba muna fatan Allah madaukin sarki ya yaya masa wannan masifa wannan hali da yake ciki da wannan yanayi da yake ciki Allah ubangiji ya wato ya takaita masa kuma kuma ya ainihin wato yaye masa kuma mu din Allah ya tsare mu kuma ya tsare mana rayuwar mu kuma ya tsare mana iyalan mu kuma babu wani abin dabara akan wannan in banda wato wato addu'a din da ya kamata mutum ya yi tambaya ta ƙarshe nan a bai shawara shawara shine ai alhamdulillah tun da dai kana zuwa gurin karatuka ka kama hanya ina baka shawara kullum ka rinka zuwa gurin darussa na ilimi sannan kuma ka yawaita karatun qur'ani qur'anin nan da kuke wasa da shi samari garkuwa ce wallahi duk ɗalibin da ko saurayin da kaga yawanci yana da alaka da qur'ani insha Allah in yana karanta shi kyakkyawan niyya to za ga Allah yana bashi taimako akan abubuwa da dama ga azumi ga azumi kuma in matakan nan guda ɗaya ne watakila ta ma kaɗan ka ƙara wata in baka da kuɗi ka je ka nemo kuɗi ka rinka yin azumi litinin alhamis in abun bai zai yiwu ba ya fi karfin ka kara siyamu da ya sumu yawmu na wiftur yawman ka rinka zama da mutanen kirki kuma ka hana zuciyarka wani lokacin akwai jarraba amma gaskiya akwai fitina kuma ta mutane kaga dai yanzu dai ba sasari aka sa maka ba kuma kai ba mahaukaci bane kai ba mahaukaci bane kana da hankali ba sasari aka sa maka ba ba jan ka aka yi aka zo tilas aka ce sai kai wannan abun ba to mun maka addu'a Allah ya yi maka ka daina alaka da mata wataƙila akwai inda kake zuwa kana alaka da mata wataƙila kana harka da mata ka daina harka da mata ka daina kallace kallace ka daina karanta magazines da ake karantawa ka daina karanta kaza littafan soyayya idan kai wannan Allah zai baka tsaro da kariya kuma ka zauna da mutanen kirki abokinka da yake baka shawara din nan ka rike shanu biyu masoyinka ne kuma ne maka murna ka samu abokin arziki wanda zai zo ya roƙan maka Allah ya yaye maka wata fitina da take damun ka kai wannan kuma gaskiya ka tsaya ka yaki kanka daman imanin fa shine ka yaki zuciyarka wani yaro ya zo ya same ni kwanan nan zai sami ne ke cewa dan Allah malam ka taimaka min da addu'a na ce me faru yace ka ganin nan yace wallahi malam ina zuwa ina ɗiban yara yan mata ina kai wa manyan mutane suna zunar su ni da shi ƙararai ke ga yace abin da nake kina yace nayi wannan bila adadin yace kuma wata mace ce a anguwar mu ta zo ta dauke ni ta dora ni akan harkan nan kuma gaskiya ina samun gudu ga bakinsa lokacin da yake ga mun baki kirin kamar alamar mashayin taba koyo kuma yana zuwa masallaci muna sallah da shi kullum ina ganin sa a masallaci abin mamaki to amma in ya gama sai tsallaka ya tafi na ce to za mu yi maka addu'a amma kai yanzu mahaukaci ne kai ce a kana da matsala ne a kwalwa a to matar jan ka ta yi da karfi ta ce sai ka je a idan baka je ba rashin lafiya za ka yi a'a wallahi in man je mana nan samu na kashewa ba akar makallau to to na kashewa kake nema kenan to ka san akwai abun gaskiya mutane sai a ita addu'a ita addu'a kuma shi ya ya daina irin abun nan mutum yana barna in an ce daina sai ce wai ai Allah bai ganar da shi ba ta bayan haka na tabbatar akwai shirya ta Allah tabbas za mu yi maka addu'a Allah taimake kuma ka dage din ka tsaya tsayin daka ka nemi taimakon Allah ya kamata mu dakata anan ni wani abu nake jin kamar warin wani abu yanzu kun mutanen unguwan nan a haka kuke zama? a? daga ina? amma